الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو أكنكم yau mana sha biyu ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da ɗaya ga watan tara shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba gabatar da karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar ɗan fulani a cikin birnin kano a cikin wannan littafi mai albarka littafin alhalal wal haram fil islam littafi ne wallafar doktor yusuf al-kardawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na tara darasi na tara a cikin wannan littafi bayan dogon hutu da muka tafi allah ta'ala ya kaddara dawowarmu a yau a darasin da muka yi na ƙarshe mun karanta wasu ƙa'idoji mahimmai guda biyu ƙa'ida ta farko fil halal ma yubuni anil haram ƙa'idar da take cewa a cikin abin da Allah ya halatta akwai wadatarwa da gamsarwa ba sai an aikata haram ba shi ne fil halal a cikin halal ma yuguni akwai abin da ya wadatar anil haram ba sai mutane sun je sun aikata haram ba wannan yana daga cikin kyawawan ainihin wato tsare-tsare na addinin musulunci na daga cikin irin abin da addinin musulunci ya zo da shi na sauƙaƙawa ga mutane musulunci in ka kula da shi bai taɓa haramta wa mutane wani abu ba face sai ya kawo musu madadinsa ko kuma ma ya kawo wanda ya fi shi alkhairi wanda zai tsaya cib da cib a matsayin wancan ya kuma gamsar ba sai an aikata wancan ɗin ba kamar yadda babban malami a ibnul qayyim aljauzi rahimahullah yake cewa in ka duba akwai misalai da yawa na abubuwan da Allah ta'ala ya haramta wa bayansa amma ya kawo musu wani abu wanda zai zama muƙabilin ma'ana madadin wancan akwai wani abu da mutanen jahiliya suke yi na ainihin wato alistiqsam bil azlam idan mutum zai yi tafiya ko mutum yana so zai yi kasuwanci ko mutum yana so zai sai gida ko mutum yana so zai auri wata mace to akwai istihara irin ta jahiliya shine sai a samu takaddu guda uku ɗaya sai a rubuta if'al ɗaya a rubuta la taf'al ɗaya a batta empty in ka zo kana neman sa'a ko kana neman wani abu ne yafi alheri yin ko rashin yi in ka zo wajen malamai na jahiliya sai su yi wannan takardar sai su kada sai a zuba sai a ce dauki daya kana sa hannu in ka ɗauka in ka ɗauki ifa'al sai a ce akwai alheri je ka aure ta akwai alheri je ka sai gidan kawai je ka fara kasuwancin kanka damu akwai alheri a cikin tafiyar je kai idan kuma ka ɗauki la tafal a ce ayya ai wannan abu babu alheri a cikinsa idan kuma ka ɗauki empty sai a ce to sai an sake kaɗawa to tunda mutane suna so in za su yi abu su gano akwai alheri ko rashin yinsa sai musulunci ya lura a cikin wancan akwai haramci don haka sai musulunci ya haramta shi sai ya kawo istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga karantar da sahabbansa kamar yadda yake karantar da su surorin alkur'ani za ka yi aure Allah ya zaɓa ma wanda ya fi alheri za ka sai gida ko za ka canza unguwa ko za ka canza abin hawa ko za ka yi tafiya ko za ka yi sana'a wacce ta fi alheri sai ka ba Allah zaɓi sai aka kawo istihara yanzu akwai istihara ta musulunci sai aka rushe waccan wadda take ta jahiliya daga ciki sai aka haramta mana dukkan wata hulɗa da mu'amala ta riba amma kuma sai musulunci ya musanya mana riba ko mu'amala ta riba sai aka musanya mana da kasuwanci wanda za ka siya ka siyar ka ci riba a halallahu albai'a wa harrama riba sannan aka haramta ainihin wato caca sannan sai aka musanya mana cacar da cin dukiya ta hanyar yin musabaka mai amfani a addini ko dai a yi musabaka tsere da dawakai ko da raƙuma ko kuma a ainihin wato musabaka ta hanyar harbi haka da musulunci ya haramta mana sanya tufafin alharir sai kuma ya musanya mana da shi da nau'o'i daban-daban na tufafi wanda suke na alfarma wanda ake saƙa su ko dai da ainihin auduga ko waɗanda ake saƙa su da roba ko wanda ake saƙa su da sufi gashi aka ce duk mu je mu sa su tunda an ce banda alharir takamaka dai kana son tufafi na alfarma tufafi mai kyau mai tsada to akwai wanda musulunci ya ce ka iya siya ka ɗinka ka sa halal ne amma banda alharir sannan kuma aka haramta mana zina da luwaɗi da dangoginsu sai aka musanya mana wannan ta hanyar biyan bukata irin ta sha'awa sai aka halatta mana aure kuma auren ma aka ce masna wa thulatha wa ruba in kai ta farko baka dace ba an ce masna ko kai ta biyun ma kaga dai akwai abin da har yanzu kake bukata a tattare da mace baka samu ba wa thulatha har ka cike wa ruba da aka wayennan za su gamsar da kai su kuma wadatar da kai ba sai ka je ka bi mata na waje ka aikata zina ko ka aikata haram ba haka musulunci ya haramta dukkan dangogin abubuwan da in an sha ana yin tambele a yi maye sai musulunci ya ce bai dace da 'ya'yansa su dinga shan abubuwan da in sun zo a dinga ganin su sun yi marisa suna ta fadawa kwatami suna fitsari a cikin kayansu ba sai aka musanya musu da nau'o'in kayan sha kala-kala lemo juice juice ga sunan daban-daban da namu na gida na gargajiya da kuma waɗanda aka zo mana da su daga waje na cikin kwali ko cikin gwangwanaye duk ga sunan kala-kala Allah maɗaukakin sarki da ya haramta dukkan wasu nau'o'in abinci waɗanda suke na ƙazanta kamar cin naman kare kamar naman alade da sauransu sai aka musanya mana ainihin wato akwai raƙuma akwai shanu akwai tumaki akwai awaki da sauransu to idan ka bibiyi hukunce-hukuncen musulunci gaba ɗaya za ka samu cewa allah maɗaukakin sarki bai taɓa ƙuntata wa bayansa ba ta wani ɓangare sai ya buɗa musu kuma ta wani ɓangaren daban in aka toshe can kuma duk abin da aka haramta in ka bi ƙarƙashinsa za a ga akwai illoli tuli a ƙarƙashinsa to tun da akwai illoli da cututtuka a ƙarƙashinsa sai musulunci ya ce bai yadda ba to kuma ɗan adam yana son wani abin sai aka kawo masa substitute sai aka kawo wani madadinsa na fata an gane allah maɗaukakin sarki ba yana nufin ya takura wa bayansa ba ne yuridu allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa wannan kaida duk mun karanta ta a baya kaida ta biyu wadda muka ta shida wadda akan ta muka tsaya shine ma adda ila al-haram fa huwa haram duk wani abu wanda zai bayu zuwa ga haram to shi ma haram duk wata kofa duk wata hanya da za ta kai mutum zuwa ga aikata haram to ba, it, ba shi haram ɗin ba ita ma bin wannan hanyar haram wannan ka'ida ce wadda ita ma mun karanta ta yana daga cikin ka'idojin addinin musulunci wanda musulunci ya tabbatar idan ya haramta idan musulunci ya haramta abu to yakan haramta duk wata kofa da za ta kai zuwa ga wannan abu idan ya ce abu kaza haram ne to duk wasu hanyoyi waɗanda za su kai zuwa ga a aikata wannan haram ɗin sai musulunci ya toshe su yanzu kaga misali Allah ta'ala ya haramta zina a wurare daban-daban cikin alkur'ani to ba zinar kawai aka haramta ba sai aka haramta kusanta ta ma wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila da haka da aka haramta zina sai kuma aka haramta kullu muqaddimatihi wa dawa'i dukkan wata abu wani abu wanda ake fara yin sa kafin a fada zinan da duk abin da zai ja hankalin mutum zuwa ga yin zinar shi ma musulunci sai ya haramta shi ya toshe shi shi yasa kama daga shiga ta tabarruji da mata suke yi shiga ta tsiraici musulunci ya haramta wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula sannan musulunci ya haramta keɓanta da wadda ba muharramaka ba da sunan neman aure ko da sunan a matsayinka na likita ko a matsayinka na malami mai karantaswa ka keɓanta da kai sai ita musulunci ya haramta saboda wannan shi ma yana ba da ƙofa zuwa ga ayi zina da cakuɗe ɗeniya mai matuƙar muni mai lalata tarbiyya tsakanin maza da mata shi ma musulunci ya ce bai amince ba domin daga gaurayen nan da cakuɗan nan wasu abubuwa za su iya bujurowa waɗanda suke da alaƙa da zina haka musulunci ya haramta hotuna na tsiraici su ma suna cikin dawa'in zina abubuwan da za su iya jan hankalin mutum su motsan masa da sha'awarsa zuwa ga faɗawa zina haka da maganganu na fitsara su ma duk aka hana su maganganu waɗanda ba su kamata ba maganganu waɗanda suke na ainihin wato rashin dacewa da waƙe-waƙe irin na alfasha duk musulunci ya haramta wayannan fa zinar aka haramta sai ga wayannan abubuwan in dai akwai su to hana zina zai wahala sai su ma duk musulunci ya ce to ya haramta su saboda duk gaba ɗayan su za su bayu zuwa ga yin zina ɗin da sauran abubuwan da duk mun ba da misalansu waɗanda ainihin wato za su bayu zuwa ga haram shi yasa musulunci ainihin wato ya haramta su da aka yi tsaye za mu shiga ka'ida ta bakwai at-tahayulu alal haram haramun bin wasu hanyoyi ko kuma dabaru an ki cin buri an ci dila to shi ma musulunci bai yadda ba an ki cin buri an ci dila in ji malam bahaushe ko buri kaga haram ne dilan fa wai da aka hana mutum ya ci wuri sai ya koma yana cin dila yau an kuma to shine wannan attahayulu da barbaru alal haram akan aikata haram haramun su ma dabarun haram ne haram ne abin amma sai a mai kwaskwari ma a dan bunci ne nan gurin a dan cire masa a dan caccanza maka kamanni sai kaga kamar wannan dan caccanza maka kamannin da aka yi da kwaskwari da aka yi kamar za ta iya ba da dama ya halatta to musulunci ya ce ya gano irin waɗannan hanyoyin attahayulu yin wasu dabaru da dabarbaru alal haram diddan dai mutum ya aikata haram to su kansu dabarun haramun haramun ne wannan ita ce ka'idar mu ta yau wa kama harrama al-islamu kullama yufdi ila al-muharramat mala yace kaman yanda musulunci ya haramta dukkan wani abu da zai bayu ila al-muharramat zuwa ga aikata abubuwa na haram min wasa'ilin zahira na wasu hanyoyi na fili harramat tahayula haka kuma musulunci ya haramta dabaru alartikabiha akan aikata abubuwa na haram bil wasa'ilil khafiya ta hanyoyi ta hanyoyi boyayyu akwai abubuwan da musulunci ya halatta su a wani yanayi ya haramta su a wani yanayi akwai abubuwan da kuma kwata-kwata ma musulunci ya haramta su to da wanda aka halatta shi a wani yanayi aka haramta shi a wani yanayi to sai mutum ya yi dabara tunda an haramta masa an halatta abin asali halal ne amma kuma a wasu yanayikan an haramta yin wannan abin to sai mutum ya yi wata dabara da za ta ba shi damar yin wannan abin da aka haramta masa a daidai wannan lokacin shine ma'ana at-tahayul alartikabiha bil wasa'il al sai kuma mutum ya dinga kokarin dabara da wayo wai musulunci Allah ta'ala za a yi wa wayo sai mutum ya dinga bin wasu hanyoyi na dabara da wayo alartika biya akan aikata wa'annan abubuwan na haram bil wasa'il tun daga hanyoyi na zahiri da aka san cewa an bi su haramun ne wani abu to akwai wasu boyayyun hanyoyi sai mutum ya dinga bin wa'annan boyayyun hanyoyin dan su bashi dama ya aikata haram wal hiyalu ash-shaytaniya da dabarbaru irin na shedan da shedanci yanzu kaga musulunci ya hana cinikin annajash asalin ciniki ya halatta ka zo kana son kaya ka taya a ce albarka ƙara har ku daidaita da mai kaya ya siyan maka halan ne wannan to sai 'yan kasuwa suke yin wani abu da ake kiransa na jash wato suna da wasu 'yan kore bakinsa ɗaya da mai shagon idan kwastoma ko bako ya zo zai shiga shagon yin siyayya shi ma sai shigo a matsayin shi ma kwastoma ne aikinsa kawai ya rubta kwastoma ya fada rami shi ne kawai aikinsa idan abun ana sai da shi dubu goma da ka zo kai a matsayinka na kwastoma wanda za ka siya kana zuwa kana taɓa shi zai ce dubu ashirin dubu ashirin kan ka yanke hukuncin farashin da za ka taya shi wannan ɗan koren nasa ya ce dubu sha takwas baka san kan farashin ba dama kana tunanin nawa za ka rage a cikin kudin nan sai ce dubu sha takwas a gaskiya a ƙara a ba ga wannan shi ma ya zo siya ba ne ai kaga ba ka son gobe mu dawo ƙarshe sai a ce an sallama asalin abin dubu goma ne yanzu sakamakon wannan ɗan koren ya rufta ka ka ƙara dubu takwas an najash kenan kaga wannan attahayul ne alal haram ɗaya kenan daga ciki akwai khiyarul majlis khiyarul majlis shine a musulunci idan mai saye da mai siyarwa suna tare suka kulla cinikinsu to kowanne daga cikinsu yana da zaɓi matuƙar ba a rabu ba idan ka siya abu aka ce an siyan ma sai ka zauna a gurin to in kai dogon nazari za ka iya dawa ka ce kai gaskiya na yi shawarwari na yi dogon tunani na fasa siya abin kuɗina kuma dole a bawa kudinka musulunci ko kuma shi mai wanda ya siyan maka kuna nan a zaune yi dogon nazari sai ga ah kai ai wannan a tsohon farashi ya siyan maka shi kansa yanzu a yanda ya siyan ma ya faɗi zai iya cewa kai wani ai gaskiya na fasa cinikin nan na fasa siyan ma ga kudinka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malam ya tafarraka matukar basu rabu ba idan suka rabu mai siye ya tashi ya tafi ko mai siyarwa ya tashi ya tafi to ciniki ya fada to su yadda suke wannan attahayul din shine idan mutum ya siyan ma ya tabbatar ya da kyancinka sai ya cara ya dauki buta ya ce zan je kama ruwa kaga kun rabu ke da ya je ya kama ruwa ya dawo to ko da yi dogon nazari ka gano an cake ka kace ba za ka fasa zai ce ai an ce malam ya tafarraka gashi har na je ban daki na kama ruwa na dawo ka ce wani abu na an ciniki ya riga ya fada na fata an gane haka lokacin aikin haji idan mutum ya harama da aikin haji an hana shi ya farauta to idan ya ga dabbar da ya kama dabbar farauta shi kuma gashi ya riga ya shiga harama da aikin haji sai ya hada baki da wanda bai shiga harama da aikin haji ba ya ce kamo mana ita in ka kamo ni zan iya ci tun da ba ni na kamo ba shi ma duk wannan yana daga cikin dabaru akan haram haka auren kisan wuta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da taisul musta'ar bunsurin aro mutum ya saki mace saki ɗaya an dawo ya kuma yin ɗaya an dawo ya yi na uku saki ya ƙare kuma yanzu ya jarabtu ya fituni da ita sai ya je ya haɗa baki da wani ya ce ya aure ta bayan sati biyu ko bayan wata ɗaya ta dawo ku a gurinku ai an tara mutane an ba da sadaki ga waliyai ko ga waliyi ga shaidu ga siga an gabatar aure ya yi amma shi wannan auren an yi shi ne dabara aka yi don ta halatta masa matarsa shi wannan na biyun da ya zo ya aura ba don ta zauna a wajensa ba ne duk akwai wannan dabarun kun ga ko a zahiri za ku ga aure aka yi ingantacce tun da duk rukunan aure ga sun cika amma auren kisan wuta ne wannan shi ma attahayul ne alal haram haka za mu karanta kissar ashabu sabt yahudawa da aka hana su yin su ranar asabar sai su je sai su tona rami tun ran juma'a sai su tona rami yanda ran asabar kifi duk wanda ya taho bakin ramin zai faɗo kafin ranar lahadi kifi ya cika a wannan ramin da ka tattara an ce kasu yi su ran asabar ya bace ba amma sun yi wata dabara wanda kifin zai dinga taruwa ran asabar ɗin ba su yi ba amma ya taru tun ran asabar ran lahadi da mutum ya je sai sa koma ya tsame ya koma sai ya tsame ko ya sa taru ko ya sa duk abin da ake abin nan ɗin kifi sai ya kwashi to duk waɗannan dabarun Allah maɗaukacin sarki yana sanar da su ya haramta abu kuma wannan dama al'ada ce ta yahudawa Allah ya haramta abu su ta dabaru su wa abun kanti su ma kwaskwarima su canza masa yanayi su canza masa suna dan ya ba da damar a aikata to shine nan malai yake cewa wa qad na'a 'ala al-yahud hakika musulunci ya koka akan yahudawa ma sana'uhu game da abin da suka aikata ministi ba hati ma harrama Allah ta hanyar halatta abin da Allah ya haramta bilhiyali ta hanyar dabaru wa ƙala alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam ya ce la tartakibu martakabal yahud kar ku aikata wato laifi irin yadda yahudawa suka aikata wa tastahillu maharim Allah ku dinga ƙoƙarin halatta abubuwan da Allah ya haramta bi adinal hiyal da dalilai na dabaru masu rauni shine adinal hiyal dabaru ne masu rauni sai mutum ya buya da wannan excuse din wani ɗan excuse ne mai rauni kawai sai mutum ya laɓe da shi kawai sai ya aikata haram an yi magana ya ce ai uzuri ne ai larura ce ai kaza ne ai kaza ne wannan asalin ta ɗabi'a ce ta yahudawa zalika wannan hadisin ka koma ibnu batta a cikin ibtalul hiyal ya ruwaito shi ibnu qayyim a cikin muhaddabi sunan ya ce isnaduhu mimma yusahihu tirmidhi isnadun wannan hadisin yana daga cikin irin isnadin da imamu tirmidhi ke ingantawa wa aidan fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu al-yahuda Allah ya tsine wa yahudawa hurrimat alaihim shuhuma an haramta musu cin kitse wa alal ladina hadu harramna kulli dhi zufr kamar yadda muka karanta a can baya an haramta wa yahudawa cin kitse duk in suka samu nama sai sun rede kitsan jiki sai wanda ba zai iya rabuwa da tsokan nama ba shi kadai aka yi musu afuwa amma an haramta musu cin kitse to da aka haramta musu fajamaluhu sai su in suka samu kitsan sai su tara shi fajamaluhu sai su narka shi fa ba'uhu sai su siyar in an yi magana su ci ci aka ce ba su ci ba amma sun sai da kudin sun ci kudin wa'annan duk in ka duba kuma har yanzu ka dawo cikin al'ummar musulmi akwai irin wa'annan hanyoyin da dabaru abu haram ne amma sai a masa dabara a masa kwaskwari ma dan ya halatta wa qala ibn kathir fi tafsir ibn kathir a cikin tafsirin zai ce hadha isnadun jayyid yusahihu at-tirmidhi bi mithli hadha al-isnad kathira imam at-tirmidhi da yawa yana inganta irin wannan hadisin da yazo da irin wannan isnadi wa da'afahu al-albani fi zahid al-maram amma dai Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce wannan hadisin yana da rauni a cikin littafin sa Gayatul Maram wato wanda yayi ainihin wato ta'aliki da abin nan din wannan littafi na Al-Halal wal Haram thumma hassanahu fi sifatu sifatul fatwa sannan kuma shi dai Albani ya inganta hadisin a wani gurin kuma a cikin sifatul fatwa zalika anna al-yahud harrama Allahu alaihim as-sayd fi yawm as-sabt abin da yasa aka ce haka saboda su yahudawa Allah ta'ala ya haramta musu yin su ranar asabar saboda shakkiyanci da tsageranci irin nasu shi sa Allah ya tsaurara musu dokoki cikin dokar aka ce su je su yi su ran lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a duk su je su yi su din sama banda ran asabar Allah ya yi musu wannan jarabawa ya ga za su kiyaye ko ba za su kiyaye ba to da yake jakiran mutane ne da aka ce kassi su ranar asabar fahtalu ala hadal muharram sai suka yi dabaru akan wannan haramcin bi an hafarul khanadika ta hanyar tona ramuka sai suka dinga tona rami yawmal juma'a ta ran juma'a sai mutum ya je bakin teku sai ya tona rami litaqa'a fiha alhitanu yawm as-sabt don kifaye su dinga fadawa cikin wannan ramin ran asabar kaga ba zuwa ya kama ba ba su yayi ba kawai wata dabara ya je tona rami ran juma'a ran asabar kifaye sai su ta zuwa cikin wannan ramin suna fadawa suna taruwa fa ya akhuzuha yawmal ahad ran asabar din za su ta taruwa kifin ba zai taba ba ai an ce kai yayi su ran asabar a ranar lahadi kawai sai je fa akhuzuha yawmal ahad ranar lahadi sai su je su kwashe wannan kifin ba za dai su haƙura an ce kassi suran asabar to su haƙura da suran asabar su haƙura da dukkan wata hikima da wata dabara da za su bi ta hanyar da za ta bayu zuwa ga wannan haramcin da aka yi musu to ba za su yi ba shine an haramta musu suran asabar a ranar juma'a sai su je su tona rami ran asabar kifi ya taru a ciki ai ba su je sun yi suran asabar ba lahadi sai su je su kwashe kifi wa hada inda al-muhtalina ja'iz irin wannan yi wa haram kwaskwarima a wajen masu irin wannan dabarun ja'iz abu ne wanda yake halattacce sun halatta shi su ma da suke irin wannan suna ganin ai ba wata matsala yin sun ran asabar ai shi aka hana kuma ba su yi ba da haka suna ganin wannan dabarar da suka yi ta tona rami ran juma'a kifi ya tare ran asabar su je su kwashe shi ranar lahadi suna ganin wannan ai ba haram bane sai suka halatta irin wannan hanyar wa inda fuqaha'il islami haram amma a wajen malaman musulunci irin wannan dabara haram ce li'annal maqsuda al-kaffu domin manufar shine su kame amma yunalu bihi sayf ta duk gabarin dukkan wata hanya da za su iya samun wannan su na kifi bi dariqit tasabbubi aw al-mubashara ta hanyar da take ba kai tsaye ba ko kuma ta hanya kai tsaye abinda musulunci abinda Allah ta'ala ya ce da su la ta'adu fi sabt kada ku yi suran asabar directly or indirectly kar ku yi suran asabar abinda aka ce kenan manufar shine kawai kada su yi su da dukkan wani abu da zai bayu zuwa ga yin suran asabar shine abinda aka yi da suka tashi sun gane saƙon sarai amma sai suka waske ran juma'a su tona rami kifi ya taru ran asabar ran lahadi su kwashi a yi magana su ce ai ran asabar aka ce kakku mi su kuma ba mi ba sai suka kasa gane cewa manufar ko kuma da gangan suka ki gane manufar cewa abinda ake nufi su kame gabarin yin farauta a gabarin yin su na wannan kifin bi ɗariƙe tasabbub shine indirectly awul mubashara directly ma'ana ta hanyar da take ba ta kai tsaye ba kasu su ran asabar kaga hanyar da ba ta kai tsaye ba ita ce wadda suka yi ran juma'a su tona rami asabar kifi ya taru juma'a su kwashe kaga ai ba su yi su ba ran asabar indirectly aw awul mubashara ko kuma kai tsaye directly kawai su yi sun ran asabar to irin wannan yana daga cikin attahayul alal haram yin dabarbaru akan aikata haram shi ma haram ne wa min al hiyal al athima mala yace yana daga cikin dabaru waɗanda yin su laifi ne tasmiyatu shay'il haram bi ghairi ismihi a rada wa wani abu wanda haram ne a rada masa sunan da ba nasa ba kiran abu wanda haramun ne da wani sunan da ba shi aka rada masa ba ba shine sunansa ba wanda daga an canza masa sunan sai ka ɗauka ba wancan ba ne da haka sai ya baka dama ka aikata shaidan shegantakunsa suna da yawa zai ba mu misali wata gayiru suratihi da kuma canza taswirar wannan abin ma'abaka'i haƙiƙatihi tare da wanzuwar haƙiƙanin abin haƙiƙanin abin yana nan amma an ɗan yi wa surar tasa kwaskwarima na ba ta an gane yanzu dan an zo da kare aka ce mai rago shikenan sai zama rago kare ne gashi nan kowa ya san shi kare ne gashi nan duk siffarsu da komai kare ne kawai sai ka zo ka ce ai kai wannan ka mai da shi rago da ka mai da yanzu ka canza masa suna ya koma rago shikenan sai ya halatta to shine ma'ana tasmiyatu shay ko kuma tuwo ne sai aka gutsutsura shi kawai da safe sai aka yi kwado ka ga shi tuwo ne amma an canza surarsa an gutsutsura shi an sa masa mai an sa kuli-kuli an yi kaza har yanzu dai sunansa tuwo canza masa sura da aka yi bai fitar da shi daga hakikaninsa na tuwo ba don haka kenan canza sunan abu na haram a canza masa suna baya fitar da shi daga haram ɗaya kenan canza surar abu wanda asalinsa haram ne canza masa sura ba ta mai da shi ya zama halal Allah sa an gane wannan matukar hakikanin abin yana nan sai aka canza surarsa to canza masa sura ba ta fitar da shi daga matsayinsa wala raiba babu kokonto annahu yanda al'amarin yake la ibrata ba a la'akari bi tagayiri lisim da canza sunan idza baqiyal musamma in dai mai sunan yana nan kare sunansa kare ko dai ka ce masa ai kalbu ko dog da ka ce dog da ka ce kalbun shi ne dai karan da ka ce kalbun a hausa bai fita bai canza masu sunan daga kare ka ce ai kalbun ko daga kalbun ka ce dog duk dai abu ɗaya ne sunan bai canza ba don karo ko da wani sunan ka samu wanda ba waɗannan ɗin ba ka raɗa masa sunansa dai kare wala bi tagayyiri sura haka ba a la'akari da canza surar abu idza baqiyatil haqiqa in dai haqiqanin abun yana nan dan an canza masa sura an yi masa kwaskwarima wannan kwaskwarimar bata fitar da shi daga haƙiƙaninsa ba idil ibratu bil musammayat wal madamin domin abin da ake la'akari da shi al bil musammayat sunayen abubuwan al musammayat ya ake kiransu ya sunan wannan sunansa kaza ya sunan wannan sunansa kaza asalin sunansa kaza eh to yana nan wannan sunan walmadamin da kuma abun da ya kunsa shine almadamin labil asma a ba wai ana la'akari da sunaye bane wala anawin da kuma alamomi ba su ake kallo ba matukar sunan abun yana nan to dan an canza masa suna har yanzu dai wannan abun yana nan matukar surar abun tana nan hakikaninta yana nan dan an canza wannan surar an mata kuskure ma ba ta canzawa tana nan فإذا اخترع الناس صورا يتحايلون بها على أكل الحرام الخ... على أكل الربا الخبيث ما عليك فإذا اخترع الناس صورا إذا متعني سكا كركروة صورة يتحايلون بها ذا سدنجا دبارود إتا على أكل الربا الخبيث أكن تشربا تهرم تشربا وانا تشربا خبيث كذن تاني amma kawai sai a canza wa ribar suna sai a yi mata a canza wani suna da sai ka ɗauka ba ainihin ribar ba ce to idan mutane suka ƙirƙiri wata sura wani hoto wanda sai suka fake da wannan surar suke dabara da wannan hoton ko surar a kan cin riba a yistahdathu asma'an lil khamr ko suka ƙirƙiri wasu sunaye suka raɗa wa giya giya ce amma sai aka kirkiri wasu sunaye sai aka sa mata yastahilluna biha shurbaha wanda suna kokarin su halatta shanta biha saboda wannan sunayen da suka canza mata fa innal ithma fir riba aw al khamri baqin lazimin mala yace to ka sani laifi na cin riban nan da laifin shan giyan nan yana nan kuma yana lazumci akan wanda ya sha da aka dan an canza mata suna tana nan wannan haramcin yana nan وفي الحديث يازو cikin hadisi la yastahilluna qa'ifatun min ummati al-khamra manzo Allah ce lalle wasu mutane a cikin al'umma ta za a wayi gari su dinga halatta giya yusammuna ha bi gairi ismiha saboda za su dinga kiranta da sunan da ba nata ba sai ka dauka ba giya bace wannan hadisin Imam Ahmad a cikin Musnad dinsa ya rawaito wannan hadisin hadisi na 22,900 Abu Dawud a cikin hadisi na 3,688 fil ashriba wa ibn Maja ibn Maja a cikin alfitan hadisi na 4,020 daga Abi Malik al-Ash'ari wa sahahahu al-Albani fi gayatul maram wa gairi Imam al-Albani ya inganta wannan hadisin manzo Allah ya ce zamani yana nan zai zo wasu mutane za su dinga halatta haram za su dinga kiran giya ba da sunanta da aka sani ba sai ka ɗauka ba ita ba ce ya ce ya ati alan nasi zamanun wani zamani yana nan zai zo wa mutane yastahillunar riba suna halatta riba bismil bai'i da sunan ciniki musamman yanzu da mutane idan su ya rufe kuɗi ake ta so ta kowace irin hanya mutane an shiga cikin wani yanayi da kowa kuɗi ke so ya samu da haka kawai sai a ce ai ga wani transaction ga wani nau'in kasuwanci ba riba a ciki kawai mutum ya fada ciki ga wani nau'in ciniki duk lokacin da ka sa kudinka duk sati daya ko sati biyu ko bayan wata daya za a dinga baka kaza ba tare da bincike ba halal ne haram riba ce ba kawai sai mutum ya fada ciki to ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani yana nan zai zo wa mutane da za su halatta riba da sunan kasuwanci kamar yadda zamani muna nan zai zo wanda mutane za su dinga halatta giya ta hanyar rada mata sunan da ba nata ba wannan hadisin na ya'ati alan nasu zaman ibnu batta ya ruwaito shi mursala daga al-auza'i kamar yadda yazo cikin tahzibus sunan ibn al-qayyim yace hadha wa in kana mursala wannan hadisin ko da yake hadisi ne mursali fa huwa salihu lil-i'tidad wato hadisi ne wanda zai iya yiwa a karfafe shi wala siyama musamman ma waqad taqaddama min al-marfu ya hadisi marfu'i ya gabata ma yu'akkiduhu wanda zai karfafi wannan hadisin wa yashhadu lahu aidan qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam haka har wa yau qaulun nabi ma- ma- ma- wato hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ƙara bada shaida akan wannan da manzon Allah ce la yashrabu nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha mutane a cikin al'umma ta za a wayi gari su dinga shan giya suna kiranta da sunan da ba nata ba wa qawwahu ibn taymiya fil fatawa ibn taymiya ya karfafa wannan hadisin a cikin littafinsa al-fatawa mujalladi na shida shafi na 41 wa qala hadha al-musnad salihun lil itidad yace wannan hadisin wato isnadin sa ya inganta za a iya yin itidadi a karfafe shi walahu min min al-musnad ma yashhadu lahu yace a cikin musnad ma akwai hadisin da zai bada shaida akan sa wahiya al-ahadithu dalla ala tahrim al-ina shine hadisan da suke nuni akan haramcin bai'ul ina ciniki wani ciniki da ake kira bai'ul ina وضعفه الألباني في غاية المرام بالإرسال أما شيخ ناصر الدين الألباني يتشو وانا حديث واتو حديث ضعيفي سبيدا حديث مرسل ma'anar hadisan da suna nuna cewa al'umman musulmi za a wayi gari tunda manzo Allah ya ce a cikin al'ummarsa za a wayi gari mutane su dinga haramta halal a su dinga halatta haram ta hanyar kwaskwarima ta hanyar dabara ta hanyar canza suna da sauransu wa min gara'ibi wa min gara'ibi asrina malam ya ce yana daga cikin abubuwa baƙi a wannan zamani namu an yi sammar raƙasul khale fana rawa ta rashin kunya rawa ta fitsara a kira ta da sunan fana maimakon a ce rawa fitsara sai a ce gala ila wanda bai san gala ba sai ɗauka wani abin arziki ne a ce ai kawai rawar gala ya ka ɗauka kila ko 'yan yara ne suke zuwa suna rawa ko kuma rawa ce wadda take bata saba an fahimta arraƙasu alkhali rawa da za a dinga karya jiki surar halittar da Allah yawo mace na tudun jikinta kirjinta da bayanta duk yana kakkarewa a gaban mutane a gaban mata a gaban maza a gaban matasa maza da mata sai kuma a raɗa wannan irin rawar wani suna da kai ba za ka gane munin ba ilan kana sai ka ce wata rana ma za a je a tafi da kai ka ɗauka wata rawar arziki ce sai ka je ka dinga ta'awizi kai ta kokarin barin gurin ma kar a kisfar da kasar gurin kana kana ciki amma gashi an canza mata suna an ce mata rawar gala misali to saboda haka malam yace yana daga cikin abubuwan mamaki abubuwa baki a wannan zamanin namu wai rawa ta rashin kunya rawa ta rashin mutunci ta fitsara amma sai a canza mata suna ba za a faɗi sunan rawar ba dan ka gane cewa rawa ce ta rashin albarka ba za a faɗa ba sai a ce fana su a can da larabci kenan wal khumur giya kuma kowane irin nau'in giya su kuma sai a ce mashrubatin ruhiyya idan balarabe ka ce masa mashrubatin ruhiyya yan abubuwan sha ne da suke sa nishadi a ga wani zai dauka is normal abubuwan da suke sha nishadi kila in ka sha kunun aya yana sa ka nishadi in ka sha kunun kunun zaki yana sa ka nishadi in ka in ka sha soba rodo yana sa ka nishadi ka dauka irin wannan ne an ce mashrubatin ruhiyya wato wasu yan abubuwan sha ne masu sa ruhi ya samu nishadi ashe giya ce ilan an je kila kaje wani hotel ko kaje wajen cin abinci aka ce a kawo mashrubatun ruhiya ilan ba larabci kai sosai sai ka dauka wani abin sha ne mai nisha nishadi mai daɗi kace a kawo sai ga an kawo gulda katuwa an ajiye ma ko an kawo whisky an ajiye wa mutum wai tana cikin mashrubatun ruhiya ba za a ce maka whisky ba ba za a ce maka gulda ba ba za a faɗi sunayenta ba don ka fahimci alkafura ce ita ce dai wannan din sai a canza mata suna sai a ce mashrubatun ruhiya an fahimta war riba ita kuma riba sai a ce fa'ida ai wannan harkar aka buga ta wato akwai fa'ida riba ce ba maimakon a ce shi wannan kasuwancin gaskiyar al'amari akwai riba a cikinsa sai a ce ma akwai fa'ida waye ba ya san fa'ida riba ce amma an ce fa'ida yana daga cikin irin dabaru kaga da an ce fa'ida waye baya son fa'ida da aka zaka ce a kwarai da gaskiya za ka yi wannan kasuwancin tunda akwai fa'ida dama duk inda za a je kasuwanci ai fa'idar ake nema ashe kai baka sani ba fa'idar da ake nufi riba وهكذا جعلوا لهذه المحظورات الخطيرة البغيضة إلى الله ورسوله والمؤمنين هكذا suka dinga sanya irin waɗannan abubuwa haramtattu almahazurat haramtattu alkhadira masu haɗari albaghida ila Allah wa rasuli ababan ki a wajen Allah da manzansa wal mu'minina da mu'minai amma sai a canza musu suna asma'an aka san- sai suka sanya musu wasu sunaye tuhabbibuha ila nas wanda za su sanya wa mutane san wayannan abubuwan an ce mashrubatun ruhiya sai ka ji wannan is normal ba wani abu an ce ma fa'ida sai ka ji kana son wannan fa'idar da haka an canzawa abun an masa kuskure ma amma an sa masa wani suna da zai ja hankalinka ka ji kana so walakin sai dai ulul albab minan nas ma'abota hankali daga cikin mutane la takhda'uhum hadhihi al-asma waɗannan sunayen duk ba sa rudarsu yana da kuɗinsa da ka zo ka ce ga wata harka zai ce baje ta ya take da ka kai ce ni fa ba ido na rufa nake neman kuɗi ta kowace hanya ba duk harkar da ko me zan samu in dai akwai burbushin riba wallahi ba zan ba fito min da ita bare min ita in gane ta ai ai- ai ai- wato ba ba za ka fahimta ba ai kaza kaza kaza kaza wato kaza Ok, wannan din shine riba ba zan ba da aka duk yadda al'amura suka cakuɗe duk yadda mutane suka zamanto masu son duniya Allah maɗaukakin sarki akwai alheri a cikin al'ummar manzan Allah alkhairu fiye wa fi ummati ila yawmil qiyama manzan Allah ya ce akwai alheri a wannan al'umma ta har tashi alkiyama da aka ba za a wayi gari a ce kowa ya zama mutumin banza ba kowa ya zama dan duniya a'a sai ka samu wasu ko da da yake ba su da yawa wanda su suke taka tsantsan suke yin kadaran kadahan suke bi a hankali suke bayyace abubuwa kafin su yi su وقد وقف العلماء الراسخون حقيقة تبتتم malamai sun tsaya kai da fata diddul hiyal wajen fada da waɗannan dabarun dabarar haram ne amma a mai da ita halal a sa mata sunan da ba nata ba allati wada'aha ba'dun nas wa'annan dabarun da wasu mutane suka sanya musu suka sanya irin wannan dabarun akan wasu abubuwa dan a ɓadda sawu وخصوصا بعض من يتزينون بلباس بلباس اهل العلم والدين yace musamman ma wasu daga cikin waɗanda suke yin ado da rigan malanta da kuma addini sun yi shi- wato ga su kamar malamai sun yi shiga ta malamai amma mabarnata ne su dinga halatta wa mutane irin waɗannan abubuwan kawai ku je ku yi ba komai ku yi istighfari ya ce ka je kai alkafara ka yi istighfari gashi kuma kana ganin anakan lahu ne ko kana ganin malami ne shi yasa malami yake cewa khususan musamman ma ba'dha man yatazayyanuna bi libas ahli ilm wasu daga cikin waɗanda suke shiga irin ta malamai waddin suke jingina kansu suke jingina kansu da addini walan yughniya anhum libasuhum min Allah shay'a amma wannan riga ta addini da suka sa bata tsinana musu komai ba a wajen Allah tunda sun ci amanar Allah sun ci amanar manzo sun ɓoye wa mutane sun yi wa mutane almundahana sun ƙi su fito da haƙiƙanin saƙon musulunci su gaya wa mutane saboda ɗan abin da za a ba su ko ɗan mukamin da za a ba su ko kaza ko kaza da sauransu wallahu subhanahu wa ta'ala la yukhda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi karfin a yaudare shi duk wata kitimurmura da za a kullo Allah ta'ala yana kallo yana gani wala yuhtalu alai ba wata dabara da za a yi wa Allah ya san me ka saka a zuciyarka wal madaru indahu alal qulub wal madaru gurin kewayawa a wajensa alal qulub akan zukata ne zuciyar ita Allah yake kallo da haka in ma kayi mutane ba su gane manufar ba shi Allah ya san me manufarka ka bi wata hanya wata dabara wadda ka yi amfani da kwakwalwa da basira wajen ɓadda hankalin mutane kar su gano haram ka aikata Allah ya san wannan hikima ya san wannan dabara ya kuma san wannan wayan da kai wal ibratu bin niyya abin la'akari shine niyya da wace niyya kai shine abin la'akari وقد بدأ الإمام البخاري جامعه الصحيح بهذا الحديث حقيقة إمام البخاري ya fara ko ya buɗe wannan littafi nasa ainihin wato sahihul bukhari bi hadal hadith da wannan hadisin innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa wanda rubuta shi akai wallahi ba da niyya ba bai sani ba Allah ya sani wanda ko ya san hanyar nan tabata ce hanyar nan haramun ce amma shi ma ya tafi a zuwan bai gane ba ya shiga cikinta saboda ana samu Allah ta'ala ya sani innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce sani dai duk wani aiki ana gina hukuncin sani a kan niyya action must be judged according to intention haka intention din shi Allah ta'ala yake kallo wa inna malikul limri'in ma nawa kuma kowane mutum za a yi masa hukunci akan abin da ya niyya wannan hadisin imam bukhari da muslim sun ruwaito shi imam bukhari a cikin badul wahayi imam muslim hadisi na daya imam muslim a cikin imara hadisi na 1907 hadisin umar ibn al-khattab wa shanna kibarul ulama ala hadhihi al-hiyal manyan malamai sun kai farmaki da hari akan irin waɗannan dabarbarun dabarar halatta haram allati tarau biha ala dini ma laysa min wanda su masu wannan dabaru suka kirkiro suka jingina wa addini abinda bai da alaka da addini baya cikin addini amma suka ɗauko shi suka raba shi suka jingina shi da addini kila saboda kusancin su da addini ko saboda malamai ne a suna sun sa sufa ko shiga irin ta malamai amma sun ɗauko haram sun mata kwaskwarima sun fike ta sun jingina ta kusa da musulunci da haka akwai manyan malamai da sun yi rubuce-rubuce akan irin wannan masu irin wannan shigar su kawo wa musulunci barra da ta'adi da sunan dabaru wa hasbuna fi dalika ma katabahu shekul islam ibn taymiya wato ya ishe mu akan misalan irin malaman da suka irin wannan aikin shine abinda shekul islam ibn taymiya ya rubuta a cikin fi kitabi a cikin wani littafin sa bayanu dalil ala butlan at-tahyil sunan littafin kenan bayanu dalil ala butulani tahyil kaje ka nemi wannan littafin bayani na hujjoji da dalilai akan rushewar at-tahyil dabarar halatta haram wa ma katabahu talmizahu ibn al-qayyim da kuma abinda ainihin wato wa ma katabahu talmizahu wa ma katabahu talmizuhu ibn al-qayyim da kuma abin da ɗalibinsa ibn al-qayyim ya rubuta fi kitabi a cikin littafinsa i'lamul muwaqqi'i i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin shi ma ya kawo irin wa'annan misalan yanda mutane shedan in ya rasa yanda zai da kai sai ya biyo maka ta nan in ya sa ka kai haram zalla ka ki to kaka dauka ka kubuta in ya ga mai san Allah da manzansa ne kai mai san alheri kuma yayi yayi ya rubuta ka kai haram ka ki to sai ya bullo ma da irin wannan dabarun sai ya sa ka dinga halatta haram ta hanyar dabara a cikin wannan littafin littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin ibn al-qayyim shi ma yayi bayani makamancin wannan wa fi kitabi igafatul lahfan haka a cikin wani littafin sa mai suna igafatul lahfan wa fi ghairiha min al-kutub da kuma wani waɗannan na littafai ana ya lokacin ne akwai muna da saura akwai saura sai ka'ida ta takwas yanzu dai mun ji ka'ida ta bakwai a tahayyulu alal haram haramun duk wata hanya da mutum zai yi dabara wanda wannan dabara za ta ba shi damar ya aikata haram to ita ma wannan hanyar haramun ce ƙa'ida ta takwas anniyatul hasana la tubarrirul haram kyakkyawan niyya ba ta halatta haram ba za ka aikata haram ka ce wallahi with good intention wallahi da kyakkyawan niyya Allah ya san da kyakkyawan niyya ba ta halatta haram alagaba ta mala an fahimta algaya tubarrirul wasila ko wata ka'ida da wasu malamai in dai za su kai ga abin da suke nufi to duk gaba ɗaya su algayar abin da suka hara shi suke kallo kowace irin hanya cikin kwatami cikin sokawe cikin kwalabati duk za su iya shiga matukar za su iya kaiwa can ga ainihin inda suka nufa to shine nan malam yake cewa kyakkyawan niyya la tubarrirul haram ba ta ba da dama ko ta halatta haram wal islam addinin musulunci yuqaddiru al bawa'ith al karima yana girmama yana martaba al bawa'ith al karima wato manufofi masu girma addinin musulunci yana kaddara yana girmama wato manufofi masu girma wal qasdu sharif addinin musulunci yana girmama manufofi maɗaukaka wanniyatu tsayiba da kuma niyya mai kyau addinin musulunci yana girmama niyya ta zama mai kyau fita shari'atihi a cikin shar'antawarsa cikin abubuwan da musulunci ya shar'anta to yana kaddara albawa'ith alkarima wal qasd ash-sharif wan niyyat at-tayyiba wa tawjihatihi kullaha haka da abubuwan da addinin musulunci ke fuskantar da mutane zuwa gare su gaba ɗaya to addinin musulunci yana girmama kyakkyawan niyya cikin al'amura manufa maɗaukakiya sannan kuma niyya ko kuma ainihin wato albawa'is alkarima wannabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta innamal a'malu bin niyyat ayyuka kadai suna ingantuwa ne da niyya wa innama likulli imri'in ma nawa kuma hakika kowane mutum ana yi masa hukunci akan abin da ya yi niyya wannan hadisin mun karanta shi hadisi ne wanda yake Imam Bukhari a cikin Bad'ul Wahyi ya kawo shi hadisi na daya Imam Muslim a cikin Imara hadisi na 1900 da ainihin wato bakwai hadisin Umar ibn al-Khattab wa bin niyyati tayyiba da kyakkyawan niyya ne tastahilul mubahati tastahilul mubahati wal adat إلى طاعات وقربات إلى الله تعالى وبالنية الطيبة دككا والنية تستهيل المباحات أبوبوان دا أكا حلتا بانا دولبا أبوبوان حلال والعادات دا أبوبوان العادة sukan rikide su koma ila ɗa'atin izuwa ga ayyukan ɗa'a wa ƙurubatin da ibadu na neman kusanci ilallahi ta'ala zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ga misali malam zai baka don ka gane wannan ma'ana kyakkyawan niyya tana sa asalin abin al'ada ne amma kai da ka zo yi sai kai shi da kyakkyawan niyya wannan kyakkyawan niyya za ta iya mai da wannan abin duk da al'ada ne ya koma ibada da za ka samu lada a wajen Allah asalin abin halal ne ba wai wajibi bane in kaga dama ka in kaga dama ka bari to sai kai shi da kyakkyawan niyya wannan kyakkyawan niyya za ta iya rikidar da wannan abin ya koma ibadar da ake neman kusanci zuwa ga Allah ga misali faman tanawala giza'ahu wanda ya ci abinci biniyati hibzul haya shi fa ya ci abinci ne da niyyar ya kiyaye rayuwarsa dan kai ya mutu ya san bai ci abinci ba ba zai iya yiwa ba ya zauna bai ci abinci ba domin wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama dole sai ya ci abinci dan haka sai ya zama yana cin abinci amma shi abincin ma da kuka ga yana ci da kyakkyawan niyya yake ci yana ci ne biniyati hibzul hayati da niyyar ya kiyaye rayuwarsa wa taqawiyatil jasadi ya karfafi jikinsa li yastadi al qiyama bi wajibihi dan ya samu damar tsayawa wajen biyan wajibin da Allah ya dora masa kana yin kana harar in an kawo ma tuwanka na dare kana hararo irin wannan ma'anar lokacin da zaka yi breakfast ɗinka da safe kana kawo irin wannan niyyar kawai lokacin cin abincinka yayi kawai an kawo ma wake da shinkafa kawai ka ci shikenan kawai ka ci ka ji karfi ka tafiya ka kawai in an jima kuma ka je ka yi juyan bakin mai shikenan kawai an gama to kaga ashe gashi abinci kaga mubahi ne halal ne amma sai ka mai da kai cin abincinka duk lokacin da aka ga kana cin abinci kai dalilin da yasa kake cin abinci ka mai da niyyar cin abincinka dan wannan yasa ka samu rayuwa ka samu karfin jikin da zaka yi sallah ka bauta wa Allah ka nemi halal domin in baka ci abinci wakila ba za ka iya yin sallah ba da sauran ibadu in baka ci abinci ba kana ganin ba za ka iya zuwa kai sana'a ba to don haka kai cin abincinka dan ya baka energy wanda wannan enajin da kai anin a cikin abincin da ka ci wannan shine kake sa ran kuma ya baka damar in za ka yi sallah ka yi sallah ka yanda ya kamata in za ka je ka nemi abinci ko ka yi sana'a ka yi sana'a ka yanda ya kamata to kaga kai wannan cin abincin naka da kyakkyawan manufa kai na hawa rabbihi wa ummatihi sai zama mutum yana cin abinci ne don ya samu damar tsayawa da wajibin da aka ɗora masa game da Ubangijinsa wa ummatihi da kuma al'ummarsa. Ina fata an gani. Kana da'amuhu wa sharabuhu ibadatan wa qurba to yanzu shi cin abincinsa da shan abin shansa ya zama ibada. Kaji inda cin abinci zai zama ibada. Ka samu shinkafa da miya da nama ka ci kuma ka samu lada kaji a inda za ka yi. Amma fa sai in ka kudurce wannan kai kana cin abinci ne don ya baka dama ka samu energy da za ka bauta wa Allah nauyin da ke kanka na al'umma ka iya saukewa to kai cin abincin da kake da na safa da na rana da na dare 3 square meal din da kake ci lada kake samu ibada kake wa man ata shahawatahu ma zawjati wanda yazo ya biya bukatar ya biya sha'awarsa wajen saduwa da matarsa bi kasadi bi kasadi ibtigha'il walad shi manufarsa Allah ta'ala ya azurta shi da da au ifa'i nafsihi ko kuma manufarsa ya zo ya sadu da iyalinsa dan ya kame kar ya je yi zina wa ahlihi kuma ya kamar da iyalansa su ma kasu je su yi zina kana zalika ibada wannan fasaduwar da yi ta zama ibada amma ya ji kawai sha'awarsa yake so ya je ya biya ya ji ya biya sha'awar ba lada amma sai ya ji cewa yana saduwa da iyalinsa ne dan ya gamsar da sha'awarsa kai ya fada ya yi zina kuma dan ya samu ƴaƴa waɗanda za su dinga cewa la ilaha illallah kaga shi duk lokacin da yayi aure ashe shi da kyakkyawan manufa yayi aurensa ba kawai yayi bane yanda sauran mutane kowa ya ga suna yin aure kawai shi ma yazo ya a shi yayi aure dan shi baya so ya fada zina wannan kyakkyawan manufa ce yayi aure dan shi ma ya samar wa addinin musulunci waɗanda za su ba addini gudunmawa ya haifi 'ya'ya mutanen kirki wannan shi yasa duk lokacin da ya kusanci iyalinsa wannan yake hararowa yana hararowa lokacin da zai kusanci iyalinsa cewa yana so Allah ya azurta shi da ƴaƴa mutanen kirki wanda za su taimaki addini su taimaki al'umma yana kuma yin wannan saduwan ne dan ya kame kansa ya kuma kame matarsa daga fadawa zina wannan saduwar ta zama ibada ban sani ba ko ma aurata suna hararo irin wannan lokacin da suka je kusantar iyali kana zalika ibada to wannan ta zama ibada ta stahiqul matuba wanda ta cancanci a bashi sakamako da lada wa fi zalika yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wannan ne ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fi bud'i ahadikum sadaqa a cikin saduwa da iyalan kuma akwai ladan sadaka to haka kawai zaka samu ladan sadaka sai ka kudurce wannan niyya a zuciyarka lokacin da ka je kusanta iyalinka qalu shi yasa sahabbai suka ce ayati ahaduna shahawatahu ya rasulullah yanzu ɗaya daga cikin mu yazo ya biya bukatar sha'awarsa ya maikin Allah wa yakunu lahu fiya ajr kuma ya samu lada nurun ala nur kenan ya biya bukatarsa kuma har da tukuicin lada qal manzo Allah ya ce alaysa idza wada'aha fi haram kana alaihi wizr shin ba ku ga kuma idan ya sanya wannan sha'awar tasa ko ya biya bukatar sha'awarsa ta hanyar haram ya je ya zina ba akwai zunubi ba a kansa suka ce eh haka ne sai manzo Allah ya ce fakadhalika idza wada'aha fi halal haka ba in yaje sanya wannan sha'awa tasa a cikin halal kana lahu ajr yana da lada wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito cikin az-zaka la hadisi na 1006 daga Abi Dharr radiyallahu anhu wa hakaza kullu amalin mubahin mala yace haka ma dukkan wani aiki na halal yaqumu bihi al-mu'min sai ka ce kai kana ta son ka samu kuɗi ka sai babban waya don ka samar da wannan applications ɗin ka dinga yada karatuttuka ka dinga yada aikin alheri kaga asalin waya mubahi ce amma kai sai ka ce kana son babban waya ne kawai don ka samu damar jin karatuttuka ga sunan ana ta turawa ka samu damar yada alheri haka kai kai kila ba siyan waya ka ya zama to da wata kyakkyawan manufa sai ka ce kai kana son ka sai ka sai abun hawa saboda zai taimaka maka wajen zuwa gurin karatu ya taimaka maka gurin zuwa wajen sana'aka amma wannan kai abun hawan ka kasa shi da kyakkyawan manufa da sauran abubuwa duk wanda suke mubahi ne asalin su halal ne to mumini wa hakaza kullu amalin mubahi haka kowane aiki mubahi na halal ya qumu bihil mu'min da mumini ya tsayu wajen yin wannan abun ya dukhulu fihi unsurun niyya wanda asalin niyya kyakkyawa ya shiga cikin wannan abun fatuhayyilahu ila ibada ko fatuhilahu ila ibada to wannan kyakkyawan niyyar za ta iya juyar da wannan abin ya zama ibada ga wani ya sai lifan ba wani lada amma shi wani ya saya yana samun lada ya hau ya biya min bukata kuma ya samu lada a cikin hawa lifan kaji ka dinka riga iri kaza wani shi ma ya dinka kai ka sa ka samu lada kuma ka ji daɗin kayi kwalliya wani shi kuma yana sawa ta mutu kuma ya jefar shikenan to kaga ashe abun wanda yake mubahi ne zaka iya kyautata niyya wannan kyakkyawan niyyar ta mai da shi ainihin wato halal to yanzu abun haram ne to zaka iya kuma da kyakkyawan niyya ka aikata haram din ka samu lada yanzu dai an ce abu wanda yake halal ba wajibi bane ba mustahabbi bane ko suna mubahi ne in kai shi da kyakkyawan niyya zai iya zama ibada to haram komai kyawun niyyar wanda ya aikata haram sunanta haram ba za a ce a to tun da shi ai an ce innama al'amalu bin niyyat shi kawai fa yana cin riban nan ne ko yana karɓar cin hanci ne dan in ya tara kuɗi ya tara kuɗi kawai ya daina ya yi ritaya dan kuɗin da ya samu kuma ya zo ya gina masallaci ya gina bohol a unguwarsu shikenan kawai ya tuba a yana yin kidnapping ne kawai saboda akwai marayu a unguwarsu yana so ya dinga zuwa yana ta taimakawa marayu shi yasa yake yin kidnapping a kaga wannan kidnapping ɗinsa misali da kyakkyawan niyya tunda ya yi ne don kuɗin da ya zamo na kidnapping ya zo ya taimakawa bayan Allah na fata an gane a ita tana yin zina ne larura ce tana yin zina ne kawai saboda ita mareniya ce babanta ya rasu kuma babata ta bata da karfi dan abun da ta samu ta hanyar zinan shi take kawowa babata ita ma tana ci da gidansu da kannanta dai tana biya musu kuɗin makaranta kaga ita tana yin zinata da kyakkyawan niyya to wannan kyakkyawan niyya za ta mai da zinata zama halal ta mai da kidnapping ya zama halal ta mai da fashi da makami ya zama halal ta mai da ainihin wato corruption cin hanci da rashawa ya zama halal to ina ganin anan za mu tashi kun ku gaya min lokaci yawwa ba na son mu wuce lokaci insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik